إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawa musulmi ci gaba da karatun da muke a cikin wannan littafi mai albarka mustalal hadis na al'allama sheikh muhammad bin uthaymin rahimahullahu ta'ala yau muna 22 ga watan jima da al'akhira hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na da dubu da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da sha biyar ko ko sha hudu ga watan daya miladiya na da dubu biyu da ishirin da biyu sati da ya gabata muna cikin bayani kan hukumcin rubutu na hadis hukumin kitabatul hadis mun dauke shi tun wancan sati muka shiga cikin sifatuha kiran sifa ta kitaba malam ya ambaci sifa biyu wajiba wa mustahsana ina wadda muka tashi da ita akan mustahsana muka tashi kuma muka yi bayanin kan tahwil al-hadith misalu tahwil na hadith yau insha Allah za mu tashi kan sabon babi shine tadwin al-hadith rubuta hadisi wancan kitaba umuman yanzu kuma zancen bayanin yadda aka rubuta hadisi a jumla a wuri guda a matsayin littafi ko kuma juzu'i can kuma hukuncin yadda ya ta halitta ko ba ta halitta ba sannan kuma in za a rubuta yaya tsarin da za a bi قال المؤلف رحمه الله تدوين الحديث ربط hadisi. لم يكن الحديث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الأربعة الراشدين مدونا كما دون فيما بعد ما ليتي حديثي بكسن شيء أزامن مزالة صلى الله عليه وسلم da khalifofin shi guda hudu abubakar da umar da usman da ali wanda yarda allah ta ƙara tabbata a gare su an rashidin shiryayyu mudawwanan bai kasance ba a rubuce kama duwina fima ba'ad kama yadda aka rubuta shi bayan su bayan wannan zamani wa qad rawal bayhaqi fi al-madkhal imam al-bayhaqi rahimahullah ya ruwaito wannan athar a cikin al-madkhal an urwa bin zubair daga urwa daga urwa dan zubair wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi عن عمر بن الخطاب جاء عمر بن الخطاب وان يرد الله تكار تبتا أغريش أراد أن يكتب السنن يا سوي ربو تحدثي نا السنن أبن دا أكسامو دك منزا الله صلى الله عليه وسلم فاستشار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك تند الله يسنى الأمر المسلمي شوراني سكانوسو عمر بن أكيونا دوكابا سيديني مشاورة سوران صحابي sabon manzo Allah wanda tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi game da wannan kudiri da ya dauka na rubuta sunnonin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa asharu alaihi an yaktubaha suka ba shi shawarar cewa ya rubuta ra'ayi ne sadid ra'ayi ne gamsashe wa tafiqa umaru yastakhiru Allah fiha shahran umar ya fara neman zaɓin Allah madaukaki game da wannan kudiri tsawon wata guda thumma asbaha yawman wa qad azzama Allah la aka wayi gari sannan aka wayi gari bayan Allah madaukaki ya daidaita mashi zuciya ya sanya mai babban niyya fa qala sai ce inni kuntu aradtu an aktuba as-sunan ni na kasance na so in rubuta in yi umarni a rubuta sunnonin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam وإني ذكرت قوما كانوا قبلكم كتبوا كتبا فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله سنتنا وسمتاني قبانونكو يعني هم أهل الكتاب سربوتا littattafai kuma suka dogara a kansu suka bar litta- littafin Allah madaukaki a taura ko injila suka yi nasu daban wa inni ni kuma wallahi ina rantsuwa da Allah la, al, la albisu kitaballahi bi shay'in abada ba zan cuɗanya ba littafin Allah alqur'ani da wani abu daban ina Umar radiyallahu anhu bai bai rubuta ba bai umarni a rubuta ba duk da cewa abu ne mai matuƙar muhimmanci amma kuma ga sababin da ya sanya bai rubuta ba can kuma mun ga hallau a lokacin da manzala sallallahu alaihi wasallam ya yi wa sabai umarni su rubuta abu sha da kuma yadda abdullahi bin amr yake rubuta hadisi kuma mun ga sababin da manzala sallallahu alaihi wasallam ya hana a rubuta da farko shine tsoron ka alqur'ani ka, ka hadisi abinda aka rubuta ya cuɗanya da alkur'ani mai girma to amma bayan an rarrabe to sai zaman to an yi umarni akan haka qala walamma kanat khilafatu umar bin abdul aziz lokacin da khilafar umar dan abdul aziz ta kasance rahimahullah wanda rahma Allah ta kara tabbata a gare shi wa khafa min diya'is al hadith yaji tsoron bacewa hadisi كتب إلى قاضيه في المدينة أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم سيربط وثيقة يربط أبي بكر أم محمد دان عمرو دان حزم وثيقة الوقتين ديكي الكالي أمدينة yace mashi unzur ma kana min hadithin nabi sallallahu alaihi wasallama faktubu ka duba abin da ya kasance daga hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka rubuta shi fa inni khiftu durus al-ilm ni naji tsoron rogajewa ilimi ya zamanto ilimi ya lalace babu ilimi ya tahiye shi wa dhihab al-ulama dhihab al-ulama haka naji tsoron tahiyan malamai ya zamanto manyan manyan malamai wanda ake dogaro da su bangaren ilimi da addini sun mutu babu mamayansu wala taqbalu illa hadith rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kuma kakka karbi wani abu sai hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan banda maganganun malaman fiqh malamai banda kawai abin da za ka rubuta shine duk abin da yake da alaka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wal tafashu al ilma kuma ya umarce shi cewa a siya da ilimi waltajlisu hatta ya'lama man la ya'lamu kuma ku zamna ku karantar da wanda bai sani ku yi ku karantar har sai wanda bai sani ba shi ma ya sani fa innal ilma la yahliku hatta yakuna sirran domin ilimi baya halaka sai in ya kasance asiri a boye a lokacin na ilimi sai ya halaka sai lalace domin ba a karantar da shi ba barantana ya yadu shi kuma wanda ya ɓoye shi mai yiwa ya mutu in ya mutu shi kenan kenan ya tahi da ilimi saboda ya ɓoye shi wa kataba ilal afaki bi zalika aidan haka ya rubuta wasiƙa ya zuwa shashannin ƙasa da wannan umarni sama amara muhammad bin shihab zuhri bi tadwiniha sannan ya umarni muhammad bin shihab zuhri da rubuta wannan hadisai فكان أول من من صنف في الحديث sai zamanto farkon wanda ya wallaha littafi a cikin hadisi Muhammad bin Shihab Zuhri Muhammad bin Shihab Zuhri bi amri Amirul Mu'minin Umar bin Abdul Aziz da umarnin shugaban mu'minai Umar dan Abdul Aziz rahimahullah Allah madaukaki ya rahamce su wa kana dhalika ala ra's 100 sana min alhijira ya zamanto a farkon hijira tana da shekara ɗari thumma tataba nasu fi zalika sannan mutane suka biyo baya da rubuta hadisan manzala sallallahu alaihi wasallam wa tanawwa'at turuquhum fi tasnif alhadith sai zamanto hanyoyinsu ta sha bamban nau'i nau'i ne a cikin rubuta hadisi manzo Allah ko kuma a rubuta littafin da ya kumshi hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai malam ya fara ya ce turuku tasnifil hadith hanyoyin wallaha hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam turuku tasnifil hadithi ala nau'ain wannan hanyoyi sun kasu kashi guda biyu nau'i guda biyu tasnifil usuli akwai wallaha littattafai wanda suka zamanto na asli ne su ne sauran littattafai su ne malamai suke yi wa take da masadir wanda idan mutum ya tashi bincike wajensu ne ke koma to shine tasnif al-usul wa hiya allati yusnadu fiha al-hadith min al-musannif ila ghayat al-isnad wannan littattafai shine littattafan da ake dangana hadisi ya zuwa tun daga wanda ya wallaha littafi har zuwa ƙarshen hadisi shine manzo sallallahu alaihi wasallam ko sahabi walahu turuqun shi ma wannan na da irin wallaha wannan littafi na da hanya guda biyu suna da iya da hanyoyi na da hanyoyi famin hana daga cikin hanyoyin wannan at-tasnifu ala al-ajza shine mutum ya wallaha littafi juz'i juz'i bi an yaj'ala li kulli babin min abwabil ilmi juz'an shine ya sanya a cikin kowane babi na ilimi ya sanya juz'i kenan sai ya shi daban kamar wannan littafi sai ya shi daban kenan bangare bangare na'am khas sai ya shi a keɓance mustaqil daban yake da wani juz'i ko kuma wani babi fa yaj'alu li babi salati juz'an khas sai sanya babu sala sai ya shi littafi dan daidai kawai bakin nan babu sala wali babu zakati juz'an khas halau yanzu kan wajen zakka babu zakka shi ma sai shi juz'i daban yanki daban wa hakaza har ya kare wannan littafin shi wa yadhkuru wa yadhkaru anna hadhihi tariqata tariqatu zuhri wa man fi zamani ana ambatawa cewa wannan hanya ita ce hanya imamu zuhri muhammad bin az-zuhri da wanda suka zo wanda suke zamanin shi haka suke yi a tasnifu alal abwab sai nau'i na biyu shine walla halittahi absa babi babi can juzu'i juzu'i nan kuma babi babi bi haithu ya ja'alu fil juz'il wahid akthar min bab can mun ga kowane babi daban-daban yake a nan kuma sai sanya Uh, a cikin littafi guda sai sanya babi hiye da guda wa turattabu ala al-mawdu'at kuma sai a jeran ya sai a jera su a bisa mawdu'i mawdu'i ka tartibu abwab al-fiqh kamar yadda ake jera babuka na fiqh aw ghairihi ko kuma wani shi daban misal tariqat al-bukhari kamar yadda imam al-bukhari ya wallaha littafin shi sahih bukhari wa muslim haka da imam muslim za mu ga da mun ɗauka za mu ga kitabu kaza ƙarƙashin kitabu ki wannan kuma ya kawo abuwa babu kaza babu kaza babu kaza wa sabu sunan da sauran kuma ma'abuta littattafai sunan sunan nasa'i da tirmidhi da ibn majah da abu daud da sauran sunan hanya ta uku a tasnifu alal masanid wallaha littahi a bisa tsari na isna masanid shi ne malam yace bi haithu yajma'u ahadith kulli sahabiyin ala hida lokacin da musannif wanda zai wallaha littahi zai tattara hadisan kowane sahabi daban ala hida kowane sahabi baya gauraye hadisin a koda a cikin babi ne baya daukar hadisin abubakar radiyallahu anhu ya cakuɗe ya sanya ƙalƙashin hadisin umar ko ali ko kuma abu huraira ko abin da ya kawo kowanne in ya ɗau sahabi guda to sai ya faɗi dukkan abin da aka rawaito daga gare shi kana ya tsallaka ya zuwa wani sahabi daban fa yazkuru fi musnad abi abi bakar jami'a ma rawahu an abi bakar sai tattara a cikin musnad imam abubakar afon a cikin musnad na abubakar radiyallahu anhu sai tattara dukkan abin da aka rawaito daga abubakar radiyallahu anhu sai sanya musnad abubakar wa fi musnad umar jami'a ma rawahu an umar duk abin da ya rawaito shi daga umar halau sai zara sai zuba su a wuri guda wa hakaza kuma haka nan har ya kare wannan littafin shi musnad مثل طريقة الإمام أحمد في مسنده كما عند هنيا تا إمام أحمد أتكين لتاهنش مسند إن يهوارا دقا خلفاء الراشدين sannan kuma ya zo al'asharatul mubashirin biljanna sannan kuma ya zo abajada sannan sai fara kuma da suna da in ya kama alhamza duk sunan da yake da alhamza da alkunya sai ya jero su misali ya fara da anas ko abu huraira da abin da ya kama da haka alhamza ta kare kuma sai kuma ba sunan da yake farawa da ba nam har sai ya kare da wannan nam na na wannan na musnad imam ahmad nam wa fi musnad umar jami' nam marawa قال من مثل طريقة الإمام أحمد في مسنده تصنيف الفروع كنان تمن دوكي تصنيف الأصول sannan kuma tasniful furu walla littattafai wanda suka zamanto su kuma reshe ne na wannan littattafai asli wa hiya allati yanquluha musannifuha min al-usul ma'zuwatan ila asliha bighairi isnadi su ne kuma wanda wanda suka wallaha wannan littattafai za su ɗauko hadisai ko abin da suka wallaha daga asali kamar su imam bukhari da muslim da sunan tirmizi da nasa'i da ibn masha da sauransu sai su ciro su tirato wani hadisi ko abin da suka wallaha daga su ma'zuwatan ila ashabiya sai su ce rawahu bukhari misal rawahu ahmad rawahu tirmizi bi gari isnad sai dai kun bar sa kawo isnadi shi kuma wancan mun gani wanda ya walla halittahi zai fara daga malamin shi haddasana fulan haddasana fulan haddasana fulan har a kai ga karshe ya zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko sahabi ko kuma wanda ya kai karshe ga zuwa qala walahu turuqun aidan shi ma wannan irin walla halittahi na furu'i iya da hanyoyi daban-daban na daga cikin su at-tasnif ala al-abwab مثل بلوغ المرام ولا هل لتاهي أبسا بابي بابي مثالا شي بلوغ المرام من أدلة الأحكام نا ابن الحجر الأسقلاني رحمه الله تعالى وعمدة الأحكام دا عمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي نا عبد الغني المقدسي وان رحمه الله تكار تبتا أدريش نبي هنيا تبي التصنيف مرتبا على الحروف ولا هل لتاهي وان ذا أجيرا شعب سا حرفه في أبجدية مثل الجامع الصغير مثال الجامع الصغير لإمام السيوطي رحمه الله إلى غير ذلك من الطرق الكثيرة من النوعين نعم حسب ما رواه أحمد أهل الحديث أقرب إلى إلى تحصيله وتحقيقه تحصيله وتحقيقه da sauran hanyoyi wanda suka zamanto masu yawa na nau'i guda biyu wanda suka wuce nau'i guda biyu gwalgwadon abin da malaman hadisi suka ganin cewa shine mafi dacewa ila tahsilihi ya zuwa samun wannan hadisi ko littafi wata hakikihi da tabbatar da shi ko tantance shi da tace shi ina ga sai mu tsaya a nan mu tashi kan umahatu sit abinda muka wada daidai Allah ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك sa za ka ga kuskure ne mutum ya yi tafrijin hadisi